أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar lahadi a nan masjidin sabirul guda ga wanka tare da magara na littafin al'adabin mufrat na abi abdullahi muhammad bin ismail wanda aka yi sane shi da imamul buhari rahmatullahi alaihi wanda imamul buhari ya rasu hijira tana da shekara 256 nawa 256 yau muna ranar lahadi nawa ga rabius wani wata ne bakwai ga watan rabius sani shekara ta 1445 kenan yanzu a zaman da muke rabonmu da mutuwai imamu buhari mai wannan littafin da muke karanta shekara nawa yanzu muna 1445 imamu buhari ya rasu shekara ta 256 kenan mil katsan karan sanka muke yanzu hijiriya shi kuma ya rasu desan sankasis kenan rabon da imam buhari dubu dubu da da dari da tamanin da tara da mutuwai imam buhari yanzu shekara dubu da dari da tamanin da tara amma da ya yi kadashi lada sai iske sheki ma kane lillahi bakin da abinda aka yi shi dan Allah jima yake asakul kutub littafin da yake kowane inganci na hadisi shine sahihul buhari da wani ake ce mai ake mai taken amirul mu'minin fil hadisi kuma wannan littafin nashi al'adab na furat yana ɗaya daga cikin littattafai wanda duniyar musulmi suke karanta shi a majalisai da dama abin da ya shafi tarbiyya da gyara tabi'o'i da halaye na gari da irin su irin su da salihin ko bacci wannan ba su kaɗai da ba littattafan buhari in kalle ka can zaga littattafai da dama ya yi a fannin hadisi dai shi ne shugaba amir muminina fil hadisi a wancan satin muna mun kare babi na 273 ko dai san sassan muka yi hadisi na 605 yanzu mu tashi babi na 274 dai san sosan 14 hadisi na 606 ruwaya ta 606 sisan sisi ruwaya da zama tashi yawa sunan ya sunan baba annafilatu min ad-du'a'i annafilatu min al kalmatin nafila shine al-khalisa min ad-du'a'i kisu jama'a alkhalisatu min addu'a'i shine annakhila kenan alkhalis addu'a da aka yi ta dan Allah ko kuma addu'a da aka yi ta da ciki daya shine nakhila alkhalisa kenan addu'a da aka yi ta ta cika sharidan addu'a aka yi ta dan Allah da ciki daya tace nakhila kenan tsarkakakken daga cikin addu'a tsarkakakken baban kenan kamar tarjumai baban zai ma bayani akan tsarkakakka daga cikin addu'a kenan addu'a tsarkakakka wadda aka yi ta da ciki ɗaya dan Allah mun gane kenan yanzu zai ma babi ne akan addu'a ko da kitan ba ma ai babu da makare man da afi gairihi min du'a'i to nan duk baban da zai ma akan ladabbuka na addu'a ne zai ya ake addu'a wajen daga hannu wajen addu'a ya ake ya ake duka zai yi wannan hadisan wannan kenan sai fara ma annahila min du'ai sai ka ce ni al-khalisa min du'a da hau sai ka ce tsarkakakka daga cikin ko kuma addu'a da aka yi ta da ciki ko da zuciya shine annafilatu min addu'a sai ka ruwa ta 600 da da shidda shine hadasana amr bin hafsin qala hadasana abi jaka قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مالك بن الحارث أنا عبد الرحمن بن, بن, بن يزيد قال كان الربيع يأتي القمة يوم الجمعة فإذا لم أكن ثم فإذا لم أكن ثمة ثمة أرسلوا إليه فجاء مرة ولست ثمنة فلقيني علقمة وقال لي ألم تر ما جاء به الربيع قال ألم تر أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم وذلك أن الله عز وجل يقبل إلا الناس لا يقبل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء قلت أوليس قد قال ذلك عبد الله قال وما قال قال عبد الله لا يسمع الله من مسمع ولا مراع ولا لاعب إلا داع دعا يثبت من قلبه قال فذكر القمة قال نعم
ruwaya ta nawa? 600 ya so mu je tare ya ce haddasa na amurfin hafsin ala haddasa na abi ala haddasa na wa? amash mala amash suleiman sunan shi suleiman suleiman ala haddasa ne maliku bin haris anwa an abdurrahman bin yazid ana ce mai abdurrahman bin yazid an naha'i zaga tabi'i ne wanda da kawai ɗan'un shi a suwad bin yazidin na ha'i ƙaleji shi abdurrahman bin yazidin na ha'i ƙaleji kanar rabi rabi ya kasance ko shi wannan rabi wane ne rabi sunan shi rabi'u bin husain al-kufi mala rabi shi mala rabi wannan almajiri ne gawa ga abdullahi dan mas'ud almajiri ne gawa? abdullahi dan masu yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai shiwa ya sunan shi rabi bin hussein ya ɗaya daga cikin manyan tabi'ai kuma ya ɗaya daga cikin waɗanda sun riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sun shiga musulunci zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallama ai kana ga sahabbai wanda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama suna rayu kuma sun shiga musulunci amma dai suna can wani kufa nesa annabi yana yana kenan ba su gaba annabi hayyar su to shi wannan malarabe yana ɗaya daga cikin waɗannan kuma sai kasance almajiri ne gawa ga abdullahi dan mas'ud tunda zaga ruwa yana cewa abdullahi abdullahi shi kuma hadisi da ya ce ma abdullahi bai ce ba komai da dan mas'ud ya ce kenan abdulrahman muje abdulrahman bin yazid kala shi abdulrahman bin yazid annahai shi ne ce kana rabi'u rabi'u ya kasance ya ati alqamata yana zuwa alqama mai juma'a ranar juma'a shi ma alqama shi ma tabi'i ne babban tabi'i kuma shi ma almajiri ne ga abdullahi dan abbas abdullahi bin mas'ud dukansu almajiran waye dawa-dawa da rabi da alkaba ko muka ce rabi ya kasance ya rayu har zamanin sai dai bai gama bai dai bai gama za Allah sallallahu alaihi wasallam shi ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yake cewa akan rabi in ya gai sai rika cewa laura aka rasul sallallahu alaihi wasallama la ahabbaka dan mas'ud yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganka rabi da annabi tabbas ya soka saboda a cikin tabi'ai yana ɗaya daga cikin masu tsoron Allah da kuma gudun duniya shi ma larabe don wannan ɗan abbas yake cewa laura akan rasul da annabi ya ganka kai rabi'a la habbaka da ya soka wa ma ra'aituka ni kullun na gan kamala rabi'a illa zakaltul muqtib muku can da yake wa washirin muqbitin kullun na gan ka sai na tuna muqbitin muqbitin sune masu
zakarullah
wajilat qulub qulubihim wa bashirin muqbitin muqbitin sune ma ai tsoron Allah ma mataki ne masu tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah da ƙarshe shine ta zaka ja cewa bashirul muqbitin da wani dan masu ke cewa in ya ga rabi din nan sai ya tuna wannan faɗa Allah da ya ce wa bashirul muqbitin din nan domin yana cikin su kenan abin da zaka doka nan da malar rabi da alqama almajinawa almajina Abdullahi dan masu kenan shi rabi'in ya'ati kana rabi'u ya'ati alqama yawmul juma'a mala rabe ya kasance yana zuwa gurma yaushe ke zuwa gurin alkamar yomai ranar juma'a me ke kashi kamar su yi muzakara na hadisai da suka ɗauko wurin ɗan masu wuce kamar ran juma'a da suna gama sai su yi muzakara fa'iza lam akun mene sammatan arsalu ilayya fa'iza lam akun in ya zo shi malam rabi'i ya ce alkama kana rabiu ya ji alkama yomul miginan rabi yana zagur alkama ranai injuwa inji abrahman bin yazid annahayi go yace rabi yana zawa gurin alkama ranai to fa iza lam akun idan ban kasance ba sammatun isharatun ilal makan idan ban kai sirrance ba ina gurin haka ce samatun ishara ne gurin isharatun ilal makan idan ni ban na gurin waye bai gurin siyarwa kenan in malam rabi ya zo gurin alkama ranai fai zalam akun sammatan in na kasance bana muka ce sammatan isharatun ilal guri ke ne wai za a aita samma kenan gurin guri ya tamma gurin makan sharatul makan kenan in yazo fa izalam akun banna gurin ya ake arsalu ilayya sai aika ce mun zo muna munazara muna ji kai muna jiran ka mun gane kenan rabi ne kasi abdurrahman ne ke ba labarin ko yace wane rabi ya kasance yana zuwa gurin alkama ranar juma'a in ya kasance ba na gurin sai su aika sai su aika guri na ko kenan mun zo muna jira ka zo mu munazara ko to sai ce faja amaratan sai wata rana ya zo faja amaratan sai wani ne zo shi rabi ya zo ko gurin alkama walastu sammatan ni ko banna banna wajen waye bai wajen abdulrahman bin yazid bai gurin shi ne ce walastu banna gudu ko to kenan wata ran sai zo aka yi munazara aka yi aka yi aka yi amma dai shi an aika bai amma dai bai zo ba dai ko to amma dai kenan yau darasi ne yayi wayi na tan darasi a yawa to dai yana ta wani darasi na wannan juma'i ta wata rana falakiya ni alkama sai alkama ya gamu da ni bayan sun yi wannan zaman wanda shi bai samu ba halarta falakiya ni alkama sai alkama ya gamu da ni wa ƙala li sai ya ce mini kenan alkama ya gamu da abrahaman bin yazid sai ya ce abrahaman bin yazid alam tara ma ja a bihin rabi baka ga abin da rabi ya zo da shi kenan wannan satin da baka zo ba ka san ku abin da rabi ya zo da shi kenan mas'alar da rabi ya zo da ita shine alam tara ila ma ja a bihin rabi shin baka ga abin da rabi ya zo da shi mas'alar da rabi da ya zo da ita a wannan satin ƙala sai ce alamtara kenan zai gaya mas'alin sai ce kale sai ce ai mas'alin da ya zo da ita ita ce alamtara baka gaba aksar ma da unnas mafi yawan addu'a da mutane suke yi wa ma aqallu ijabatuhum amma dai kaɗan ne ake amsawa mutane da yawa suke ne suke roƙon amma dai kaɗan ne ake amsawa kenan mas'alar da suka tattauna a wannan juma'a wadda abrahaman bai zo ba ita ce matsalar da wata matsala alamtara aksar ma ya da uku nas mafi yawan mutane suna wa ma a kallu ijabatu amma dai amsa musu kaɗan wa zalika abin da ya sa wannan anna Allah azza wa jalla shi Allah mai girma da buwaya la yaqbalu baya amsa addu'a illa nakhila sai da addu'a da aka yi ta da ciki ɗaya dan Allah tsarkakakka addu'a kenan dan Allah baya amsa addu'a sai dai wanda aka yi ta nakhila wanda aka yi ta tsarkakakka da ciki ɗaya shi ne ce Allah la yaqbalu Allah baya amsa illa nahila sai dai addu'a da aka yi ta da ciki daya wanda aka yi ta tsarkakakka addu'a min du'a ina daga addu'a qultu sai nace waye ce Abdulrahman bin Yazid ko kenan wannan waye bashi labari ya bashi labari abinda aka yi bai na ko yace ga abinda wanda yazo da shi ko sai ce qultu ni kuma sai nace a walaisa qala zalika Abdullahi ai wannan mas'ala Abdullahi ma ya hore ta kenan wannan matsalar na mutane diya suna addu'a kuma kaɗan ne ake amsawa ai a walaisa ƙari zalika abdullahi ai wannan abdullahi ɗan mas'udin ma ya kuɗe ta ƙala wa ma ƙala sai ci a kaga ko da ka ji a shida ka ba mu abinda ɗan mas'ud sahabi hudu wa ma ƙala to menene ɗan mas'ud ya ce akan wannan matsala ƙala sai ce abdulhaman bin yazid ya ce ƙala ƙala abdullahi abdullahi bin mas'ud ya ce a cikin wannan matsalai na mutane diya suna addu'a kaɗan ake amsawa ɗan mas'udi ya ce la ya sama'ullahu jika la min musmi'in wala wala guda uku allah baya yin addu'ai balle ya karɓa wane na farko musmi'in na biyu mira'in na uku la'ibin miye musulmi wanda zai yi addu'addan ajiyayi wanda zai addu'ai dan ajiyayi ka roƙi allai don duniya ta san kawo roƙa kenan ba kai da ciki ɗaya ba ka yi addu'a ne amma dai don duniya ta ji kenan musu allah bai amsa bai yin addu'a musulmi wanda zai yi addu'a dan ajiyayi kenan shi ne ai manfa ala fi'ilar arada bi tasmi'il linnasa wanda ya addu'a dan ya jiyawa duniya yawa irin wanda ake yanzu ya sumta da ai yanzu misali sai tara miliyan uku da ɗari uku ne zuwa hajji ko ko kuma umara ɗari miliyan ɗari biyu sai ga mutum mala yana salfi daga can yana ga amina muna na muna muku addu'a gindin ka'aba ke dawa kawa yau ko mutum zai kashe kai wanda kaga ai ka bata abu kai wasu kada ga mun muna nan ai da dama zai ga malube ko in za ta ko sai ka kai kai kai kai salfi ka to ga mun fa ga mun fa ya ga mun muna ya hayyu ya kai mu rabbana taqabbal minna a ga wa ne aka kawai zai ka aika mutum kana kana mai adda kenan ka zama tobi musulmi kenan to in ka jawo da ciki eh kai adda ba wanda ya sani ba ka gani ai ba ɗaya ce ba don wani ai malamai suka ce ko yanzu addu'a ba da ake ta fitintunu da sun zo gari mu tara da wani da wani a yi gangami a yi mai a yi mai inda aka ji aka yi tafa don a sani don a watsa duniya ba ta cika shaɗin ɗin karɓar addu'a ba kenan duk addu'a da zaka yi ta don ka ji yadda ka yi addu'a abdullahi ɗan mas'udi ce addu'a ce wanda allah shi ne musu bai wala mira'in ko addu'a da aka yi ta don riya don a ce ka yi wala la'ibin ko addu'a da aka yi ta da wasa kenan wannan mai siffa guda uku addu'a da aka yi ta dan dan aji da kuma addu'a da aka yi dan ko kuma addu'a da aka yi ta dan to Allah bai amsa ta ji ibn mas'ud wata addu'a Allah yake amsa illa da'in sai wanda ya roko da a yayi addu'a ya sibitu min qalbihi addu'a da ta tabbata a zuciyar shi yayi a zuciyar shi dan Allah sai dai wanda mai roƙon da ya roko a zicciye shi sai ita Allah ke amsa kenan shine illa da'in da'in kenan mai addu'a da'a da yayi addu'a yusbitu min qalbi addu'a ta tabbata a cikin zicciye shi ala sai yace wace alqaba sai yace ala sai yace wani wanda ya gama da wani ko ba zakara alqaba sai alqaba ya ambata wannan so kala yace na'am ya ce eh haka ne dan abbasin abdullahi bin mas'udin ya faɗi wannan mun gane kenan wani hadisi muke karanta da mu me ya karanta da mu me muke ganewa yin addu'a yin addu'a dan Allah kuma a ta da za a yi da za da za a yi ta da ciki daya kenan Allah ba zai ba sai a fshe da ba kuma fa ma za su faɗi min hadis zai amshe ta adda da ake ta da ciki ta ita Allah yake eh ai Allah da ce idu ne astajib lakum ko kenan adda da kai ta da ciki ta ita Allah yake amsa kuma fa
ba wasa duk addu'ar da aka yi don riya ko don mutane su sani allah baya karɓarta kenan irin addu'a da ake yi muna can muna dawafi muna muku addu'a da salfi ka aiko kai kana umara ko kana haji muna can muna muku addu'a ka aiko a yan gida kenan wannan an biya ka ladan ka ka hudewa mutane kenan kaga allah ba zai amshi ka ba kenan kaga shi yasa kenan muke yawan addu'a mutum ya je rungumin multazim din yayi ta yayi ta dawafin yayi yayi yayi ya ga shiru kenan me yasa saboda bai cika ba sharaɗin addu'a kenan ka ba da tuwabi na turwasan kaje makka ko kaje umara kana aiko wasan kana addu'a kenan ka bata wannan abubuwa kenan da kaje kana koyewa kai da ciki daya kenan Allah sai hi amsatta kenan musbi'in wanda zai addu'a dan mutane ya gaya musu ko wanda ya dariya ko wanda a wasa duka Allah bai amsa sai ce babun babi me titir ma tarjuma babun liyazima ya doge shi mai addu'a ya doge cikin addu'a fa inna laha domin shi Allah la mukraha lahu ba mai tilasa shi ya ce amshi addu'a kawai kai ka doge ka dage dogewa al'azamu shine ijtihadi kai ijtihadi ka doge ka nace in aka ci azamu nacewa dogewa kaskantar da kai duka ka yi ta yi ka yi ta yi ka doge kenan ka yi naci ka doge a cikin adda me yasa shi allah ba mai lamukur halawa mai tilsa kenan ruwa ya zata nama kenan in zaka yi adda ka yi ka yi ka yi azice ka kuma ka yi ta tura ka yi naci ka doge a adda ka yi kenan al'azab nan dogewa a cikin adda da nacewa ka nace ka doge ka yi ta yi ka yi ta yi domin shi allah ba eh ba wanda za zuwa irin da dan adam ne ba a ce kai dole ko ka kiyaye wani ba sama ba ce kai eh an yi abu shi Allah kawai kai ta tambaya ne Allah sai ba sai ya ce قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت وليعزم وليعزم المسألة ولي وليعزم رغبة فإن الله عز وجل لا يعزم عليه شيء أعطاه
سيتي حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن علي daga malam alayi an abihi daga baban shi shi wani alayi daga wa ana ce mai alayi ibn abdurrahman suna baban nashi abdulhaman bin yaqub kenan daga ala'i daga baban nashi baban nashi ne abdulhaman bin yaqub almajiri ne ga abi huraira shi baban nashi ya suna baban ala'i abdulhaman bin yaqub ya kasance dalibi ne gaba dan wannan da yace ma daga ala'i kuma ala'i ya samo daga baban shi wane ne baban shi abdulhaman dan yaqub kuma daga wa daga abu huraira abdurrahman bin sahar ad-dausi yace daga ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah yace iza da ahadukum idan ɗayan ku yayi iza da ahadukum idan ɗayan ku yayi fala yaqulu in shi'ita in ka so Allah ka amsa mu ita adda ba irin kamar ce ba gobe zan je guri kaza ce insha Allah ko ita adda ba ka ce ba Allah Allah sai ya ka wannan ta ishe inji Allah kama da sauran sai inji in kaso in kayara a baka wadda wannan ba kenan ba kai addu'a ka cewa Allah in shi ita Allah in kaso ka bani me zaka yi wal ya'zimul mas'ala kai doge a kai naci ka doge a tambaya kai zai kai ta kai ta tambaya kuma wajen tambaya kakkare da kanka kaka ga kamar kai baka kai ba an sa a musulunci kana izuwa kaga aka rama kallahu wanda yake ga yaji ka wannan zuhudu ko ya hika wani abuwa ka ce a kama mun da addu'a ana wannan to amma dai mutum ko bai rena kai shi ya ga shi kulli in yi addu'a kana gaba ka amsa ba kulli sai dai ka je ka ce wani yama ka je ka ce wani yama addu'a ko muna bara addu'a wajen wani mutum mai kirki ba laifi ne ba amma dai kai ma kuma ka yi mi ka doyi kakkare da kankare kai ni mai laifi ne ni mai kaza ne a'a tunda Allah ya amshi adda iblis ai adda kuwa ma amsa adda iblis ba ba Allah ya amsa ba ya ce rabi mini Allah ka bar ni Allah ka bar ni har ranar da za a yi tashin kiyama aka ce me to an barka to karshe dai shedan mu a amshi to balle li kai shi ita kenan mi zame naci da dogewa kenan sai ka nace ka nace ka nace kai kai kai kai kai sai Allah ya amsa shine ce wal ya'zamul mas'ala ka doge ka nace a cikin tambaya wal yu'zumul ragaba ka girmama kwadayin naka ka girmama fari wal yu'zumul ragaba ka girmama abinda kake kwadan gurin Allah baka da abun hawa kaka tambayi biyu Allah mun sababin abin hawa na kirki kenan baka tsaya ba zaka tambayi Allah kace Allah ba ni keke belo eh ko dan mutun nan ko yi tukun sadi wannan da kenan sai kai mi kenan sai Allah ka ba kenan kai kai wali azbul mas'ala ka a'a wali azbul mas'ala a'a wali azbul mas'ala ka doge ga tambayi wali azbul imbi nan na farko wali azbul mas'ala ka yi naci ka doge gurin tambayar ubangiji kuma waliyu uzumin ragaba kuma ka girmama kwaɗayi kenan abinda zaka tambaye ka tambayi babba fa inna laha domin shi Allah la ya azaba alaihi shi'un ba abin da yake girmama akan shi in ya baka kenan shi Allah ba abin da yake girmama akan shi in ya baka sabanin dan adam ne yanzu in yazo duk kudin shi ya zo sai ma gida ko ya baka biliyon guda ai zai ga kaiwa da na mai kyauta da yako to shi Allah in duniyar nan gaba gaba ɗaya ya baka ba ta ba ba can ma da kasafi zalibi fi mulki sha'an kenan dan wani shi Allah ka girmama kwadayinka domin fa inna Allah shi Allah la yuzuma alai shi'un ba abin da yake girmama a gare shi a adabu in yi ba bawa shi Allah bai ga abin ya kai wanda ya sauna tabbai ta yi girma a biya bukata a ba irin mutum ne ba ne yanzu ka zo ka tambaye da kace ba ni shi kaka za sai ga kai ka tambaye ka ka tambaye diya sai a baka dari ko jika ka tambaye jika goma to shi Allah ba irin wannan ne ba ba abin da yake girma ma kai shi dan wani hadisi ya ce mami hadisi ya ce mami idza da ahadukum idan ɗayan ku bala ya kula in shi ita kai ce kai rake ce Allah in ka so a biya bukata ta me zai wani ya azuban mas'ala ya dage ya doge a cikin addu'ai wali uzubul ragaba ya girmama kwadan da yake gurin Allah ya girma abin da ya tabbaya kwadan da yake gurin Allah ya girma fa inna Allah domin shi Allah la ya zama alayhi shay'un ba abin da yake girmama a gare shi wanda ya ba ba ba abin da yake girmama gurin Allah wannan ruwaya Buhari da Muslim sun wudo ta ruwaya ce sahihiya a cikin ashabus sunan Abu Dauda Tirmidhi Ibn Majah Ibn Hibban da sun wudo ta ruwaya ce sahihiya ta kasa ma irin da ce nan ta zo daga abu huraira ta kasa kuma ta zo daga anas didai ruwa ɗaya ce sai ce
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن ع... بن علي عن عبد العزيز بن سحيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا ولا يقول اللهم إن شئت فأعطيني فإن الله عز وجل لا مستكره له to ita wannan ruwa da ta makanta buhari ya hudu ta nan adabul mufrad kuma ya hudu ta a wancan jami'u sahih babba muslim ya hudu ta nisa'i ya hudu ta ruwa ce ita ma sahihiya ahmad ya hudu ta a cikin musnad yace hadisana muhammad bin salam ne kala abuna isma'il bin binwa muje Hunayya an Abdulaziz bin Suhaib an Anas wani Anas dan Malik qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza da'a ahadukum idan ɗayan ku zai mi idan ɗayan ku zai addu'a ne kai ke falyuzum fi du'a ya doge yayi naci a cikin addu'a wala yaqul kadda yace a cikin addu'a shi Allahumma in shi'ita Allah in ka so fa ni ka bani kaka wadu wannan kawai kai kai mi ka nace ka doge a cikin addu'arka fa inna Allah domin shi Allah la mustakari alahu ba mai tila sami shi Allah ba mai tila sami ya biya bukata kuma Allah duk abin da ya so sai baka ba da wani ya tila sami ba kenan in zaka yi shine in yace ma iza da ahadukum idan ɗayan ku zai yi mai addu'a falyuzum fi du'a ya ya dage ya doge a cikin addu'a wala ya kul kai ya ce Allahumma ya ubangiji in shi ita in ka so ka bani domin me shi Allah ba me ba me tilasta ne kenan irin na sai ce sabon babi 276 rafa'ul rafa'ul daga biddu'ai a cikin kenan shi daga hannu a cikin addu'a zaka addu'a haka daga hannu shar'i ko kuma daga cikin adab ne adab daga cikin adab ne daga cikin adab addu'a yana da ka daga hannunka in zaka roka amma dai baka daga hannunka ba kai addu'a ta yi amma da cikin da ba addu'a kai bi ka daga hannu daga cikin adabul addu'a in zaka addu'a ka kalli alqibla in ba kalli alqibla ba sai fa ta yi amma dai kalli alqibla cikin ladabi ne na addu'a daga hannu cikin ladabi ne na addu'a to sai ka wannan hadisin wa in kana hadis da if ne kashi ya ka hadisi mai nuna in ka adda ka daga hannu kuma ka shaha huska to ma hukumu shaha huska fi adda
bai zo ba hmm bid'a ne ko in ka yi zunubi bid'a shahun huska ku bid'a
a a tambayar da muke nan adda ake magana ba azka adda ba su karwa aiki shi biyu ne kai haka haka ka shafa ko kuma wani ka shafa sai kai haka haka ko ka tsamu tani ina hukunci wannan bid'a ne jahilci
eh eh wasu kasha to mi zan mu doke shi to mu dai sai mu kama ganai malamai daya biyu uku abinda aka ce yin sai ku yi hukunci shi dai duk hadisan a takaitan takaicewa duk hadisan da suka zo a shafawa da ibayin da kwai hadisan amma dai da ibayin ai da kwai abin da zai zo wanda hadisi da ibi ma babu matsala ta zo wanda hadisi da ibi ma babu aika zagai amma da shi hadisan shafawa da kwai su da kwai hadisan abu dauda ya hudo shi tirmizi ya hudo ibn majah ibn hibban hakim kai na bulugul marami ibn hajar ya hudo hadisin shafawa da kwai su amma dai hadisan muka ce duka mine ne da ibai ne ai da kwai ce kwai za faraktun famsahu bihi ma wujuhakum da kwai da riwaya take cewa idza sa'altumullaha fas'aluhu bi budun akfakum wala tas'aluhu bi zuhuriha idan za ku roki Allah ku roke shi da tafin hannunku kar ku roke shi da bayan hannunku in kwai za faraktu in kun kare famsahu bihi ma ku shahada wannan hannuwa wujuhakum fuskokinku kenan da kwai hadisan amma dai hadisan duka mine ne dai bayan to sai mu kuma mai malamai suka ce daga cikin malamai da kai wanda suka tsananta iris ibn taimiyya suka ce kawai bid'a ne shahawa na mine ne bid'a ne me yasa suka ce saboda ba babu hadisai sahihi marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam dan wanda suka ce kawai bid'a ne suka ce sun shaddada kenan kuma daga cikin malamai sai suka kawo matsalolin guda biyu da waɗanda suka je suka ce an shafa amma dai wanda suka ce an shafa ma sun san shafawai babu hadisi sahihi amma dai sai suka ce shafawai ba bid'a ce ba in mutum shafa dai ya shafa amma dai ba bid'a ce ba amma dai babu hadisi sahihi tunda a cikin manyan malamai wanda suka wuce ibn hajar ya kawo mai bulugul maraji ya kawo hadisi ana shafa wannan mai mugu ne ibn al-qudama shi ma ya kawo ana shafawa to da wannan wasu malamai sai suka yi ladabi a kan abin tun da wannan manyan malaman da suka ce an shafa kenan baka bid'atar da su baka ce bid'a ne ba kenan kai dai suka ce ka je abu ne ba hujja na a shafa in kai shi amma dai wanda ya sha baka zo ka ce mai kawai dan a'a dai zuba tarjihi wani ke a kawal ulma ne da kiwanci to mu je a malamin mu da zamani mu dogowa usaimin dawa bin bas a albani ai kasa inda ya ba sai an gama ba a wani matsala shi albani a sai inda yi yanzu na eh shi muhara da usaimin aka zo aka ce usaimin ma hukumul masahul wajhi ba'da du'a'i wa taqbilat tilkal yadayn ina hukuncin idan mutum ya kare addu'a ya shayi fuskai kuma ya sumbanci hannaye ai wani ya shayi fuskan ma sai ya sumbanci hannaye ya yi ta shawa to sai aka tabbai wane to wannan wane ne usaimin mala usaiminu sai ya ce amma ta kabilar yadaini ba'ad al-faragi min ad-du'a'i wa masahul wajhi bihi ma fa innahu bid'atun la asl fi takabil takabil ne fa takabir fa yace sumbatta hannaye sumbatta hannaye bayan ka kare addu'a yace wa amma taqabilul yadaini ba'da faragi min du'ai wa masal wajhi biki ma fa inna bid'atul asl fi kenan taqabil in ka sumbaci hannaye ce wannan bid'a ne babu babu asali sai yace wa amma masahul wajhi amma shafar fuska in ka kare addu'a ka shayi fuska fafihi a hadisin da ifa da kwai hadisai amma dai hadisan da ifai ne sun zo sun ce in ka kare addu'a kayi ne ka shayi fuska sai ce amma dai nan sai ka magana ibnu taymiya yace qala ana ibnu taymiya ce ibnu taymiya shehul islam yana cewa il la taqumu biha hujjatun wannan hadisan da ifai ba abu wani hujja akan su wa innal masail wajahi ba'da du'a bi yadaini bid'atun yace shahu hannu a huska bayan kai addu'a bid'a ne injuwa injuwa ibnu simin yake bayani ko amma dai sai ka fatawai ibn taymiya sai ci gaba cewa ibnu simin yace wa zahaba ba'dal ulama amma dai wa'asu bangare daga sun tafi ila annal ahadis abu sa wannan hadisan bi majmu'iha diyawa da suka zo hadisai ne suka zo bi majmu'iha diyawa wanda Abu Dauda Tirmidhi Ibn Majah Ibn Hibban Hakim duk sun hudo su amma dai menene da ifai ne sai yace wannan hadisan da suka zo da ifai tasilu ila darajatil hasan suna kaiwa darajar hadisul hasan wa takunu hujja wa takunu hujja kenan wannan su malamai suka ce akan wannan hujja ce wa an su malamai suka ce akan hujja ce wanda ya shafa ba an ga laifin shi ba wa annahu yasunnu masahul wajhi bil yadayn in an wani hadisan da ifai su sun ce an shawa ba laifi ne ba sai ce wal amru wasi'un al'amarin mai wace ne in masaha in mutun ya shafa fala yin ha baka ci mai yarbi da ba wa in taraka in ya bari fala yi umar baka ci ba dole sai ya shawa walakin laziyan ha anhu wa yuqalu fa'ilihi bid'a yace abinda ake hanawa a cewa wanda ya shi bid'a sai yace sun banda yace wal afdalu amma dai abinda yayi tarku ka bari in jiwa wani fatawa ibn usaimin shi albani da aka taisame shi aka ce mala albani sami ito mai tambaye ce naji annal masawa alal wajahi shawa a bisa fuska ba da du'a'i bayan addu'a bid'atun an ce bid'a ne wa anna taqabilul qur'an bid'atun an ce mutum in ya kare karatun alqur'ani ya doge shi ya sambance shi shi ma an ce bid'a mun mai fatawai tunda fatawai beach akabe ta a fiduna ku ba mu amsa shehi ta za ku mullahu hayar yana wani fatawa abin ba a mai akan in ka kare adda ka shawa ko kuma in ka kare ka ta alkur'ani sai ka roki alkur'ani ka ka tsambace shi haka haka ba fatawa wane a a ibn bas albani ai kusan dija wani abu ya wani ba ibn bas ko aka wani fatawai sai ibn baz yace masahul wajhi ba'da du'a laysa bid'a shahul huska baya an kare addu'a yace baka ce mai bid'a ne ba lakin tarkahu afdalu walakin tarkahu afdalu amma dai ka bar shi shi yayi li anna al ahadith fihi da ifa saboda hadisan da suka zo ana shafa yace duka da ifai ne ibn abbas ibn baz ne miki wa kad zahaba jama'atu ila tahsiniha amma dai wa'ansu malamai sun je za su sa hadisan su zamanto hasan li annaha min babu hasan li gairi dan ta zo hadisan a basu darja hasan li gairi kama zakara hafiz ibn hajar rahimahullahu fi ahil bulugul maram kamar yanda hafiz ibn hajar mai bulugul marami ai ya kawo ai iya shafa sai ce kamar yadda hafiz ibn hajar ya kawo kuma bai ci maka ci hafiz ibn hajar ya kawo ka halu ibn qudama ibn qudama ma sahibul mughni ya ci an shawa sai ibn ba zai ci gaba cewa wa man ra'a min babul hasan wanda ya ga wannan hadisan za a doke su akan hasan istahabbal masahu to shi ne suke cewa an shawa wa man ra'a min da'if wanda ya ga hadisan nan da'ifi ne kamar daman da ifan ne lam istahab sai sai bai shaba an shawa ba amma dai sai a gaba yace zai rike magana sai yace wal ahadisi sahiha hadisai wanda suka yi inganci laisa fiha masahul wajhi ba'da du'ai hadisai da suka inganci ba a shahar huska din an kare addu'a wahiya ahadith al-ma'rufa fi sahihain wannan wanda suka hana a shafa su ne hadisai sahihai wanda suka zo a cikin buhari da muslim sai ce faman masaha amma dai wanda ya shafa ni ba na ce komi ba wa man taraka fa huwa afdalu amma dai ka bari baka shafa ba shi yayi alheri li anna ahadith fil masahi da'if dan wannan ahadisan da suka zo suka ce an shafa dukan su da'ifa ne to su wai magana da suke wai ai in kace bid'a ne kamar ka sun san ibn usaimin da ibn bas sun ji akan duka ayibi a bari su ai haƙƙin ilimi ne suke su ba da ai su suka ce ma abu haramu ne suna tsantsa tsantsani ba kawai abu ce ma ba bid'a ne in suka cewa bid'a ne kenan in ka cewa bid'a ba kenan in mutum yi zai samu to shi ne suke haka haka da magana kenan dai mu a nan hulasatul qawl kamar yadda muka ce wanda suka shaddada dama ibnu taymiya ya ce ma bid'a ne albani ba sai ka tambaya ba su wannan ga abin da suka ce to yanzu mutum yayi yayi bid'a ko kuma ce mai zaka yi abin da ya alheri dai abadan adam kuwa sa al'abadalu ya bari to in yayi wa mutanen ashe da dace musu bida ce to yadda mu ba mini bai tarjihi ba miye na kawo faɗan malamai kenan abin da faɗan malamai da kai ka ɗauka faɗan ibn taimiyya ga abin da magayi ibn baz da ibn usaimin su ma ai ba su ce ba ai sun tabbatar da menene ne hadisan duka mine ne da ifai ne kuma sun tabbatar al'afadar abin da ya yi a bari kenan shi ne kama wannan hadisan kuma abin da malamai suka ce me yasa buhari da ya zo don ya san babu hadisi sahihi a kan abin bai kaba babi ya ce babun masahul wajahi ba a da du'ai ka gane ai shi abin mumini da fil hadisi buhari bai ma babi bai ce babun masahul wajahi ba a da faragi min du'ai babu wanda zai shafar fuska bayan an kare addu'a da ya zo a kan hadisin da ifi ne ma zai kada adam nufrat sai wa babu suna rafa'ul aidi daga hannu fin du'a'i wajen yin addu'a bai ce babu shafai fuska bayan ka kare addu'a yana mai zama gani anan tarkuhu afdalu min fi'ilihi eh to amma dai kasa abun ne yau dubu ban ta zamana kai ba mai hudu wata sai ka bance ka kai ehe yau da gobe to sai ka wannan ruwaye wanda muka ce ita ce hadisi kuma duka inda malamai suka bita suka yi hadisai wanda suka zo annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga hannun shi wajen addu'a sun yi dari wanda annabi duk in zai addu'a sai ya daga hannun shi sun yi dari hadisa kuma hadisai da suka zo gurare kama a arfa a safa a ina a ina a gurare inda annabi an ga yayi addu'a ya daga hannun shi guraren sun kai hamsin fiye da hamsin amma dai duka ba a samu ba inda aka ce ya sha ba sai da ruwa da aka kawo ta sahabbai ce shi guda ba ruwa ta zo ta sahabbai kuma ba a samu ba marfuwa na ila nabi sallallahu alaihi wasallam wacce ake sa gaba ta annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kaga wani hadisin da ya zo nan da ifin sai ce ra'aytu ibn umar naga abdullahi dan umar wa bin zubair da abdullahi dan zubair yad'uwa ni suna addu'a ya dira ne bira hata hina in aka ce rahatai shi ne cikin hannunsu shi na shafar da tahin hannunsu alal waje a wasa fuska yana wani ɗaya daga cikin hadisan ne da ifai waɗanda suka zo na ana shafar fuska yana ne ce ya ga abdullahi dan umar da abdullahi dan zabiru suna shafar da tafin hannayensu biyu a bisa fuskarsu in sun kare addu'a kenan amma da mai hadisin da kai hadisin amma dai hadisin mine ne ai da kai bid'a da take zawa ko kuma mas'ala take zawa ko ta da ifin ma babu to ita wannan da kai hadisin sai dai hadisin ne to sai ce
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال أخبرني أبي أنا أبي نعيم وهو وحب قال رأيت بن عمر وابن الزبير يدعون يدعوان يديران براح براحتين على الوجه kenan shine muka fusata ko shine hadisin da muka ce menene da ifi ne ko yace ya gawa dawa suna ne suna shafar da tafin hannunsu a bisa fuskarsu amma da muka ce ga hukumcin hadisi ne da ifi ko to sai ce qala haddathana musaddad قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن إكرمة عن عائشة رضي الله عنها زعم أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول إنما أنا بشر فلا تعاقبني أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شمت شمتت شتمته فلا تعاقبني فيه to wannan ruwa da zama karanta ahmad ya buɗo ta kuma ruwa ce sahihiya ta zo daga aisha ya ce hadisina musaddad qala hadisina abu awwana an simak bin harb an ikrima ikrima almaji ga dan abbas an aisha siddiqa radiyallahu anha za'ama ya raya annahu sami'ahu minha shi mai ruwa ya raya ya ji bagaini da gurin aisha annaha ra'atin nabiyyu aisha ta ga annabi nabi sallallahu alaihi wasallam aisha ta ga ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah ya da'u yana addu'a dina addu'a nan rafi'an yadaihi ya daga hannayen shi kenan kaga irin wannan hadisi shine aka ta wajen guda 100 suka zo duk annabi zai addu'a sai yayi ya daga hannun shi kenan ya da'u yana addu'a rafi'an yadaihi ya daga hannayen shi ya kulu yana cewa inna ma anna bashar ni ni mutum ne kaga ta wannan mas'ala ko da yake yanzu an wuce da ita dai shi annabi mutum ne na halitta kamar mu amma dai shi yuha ilaihi kai kuma la yuha ilaika annabi shi yuha mala'ika yana zuwa mai kai kuma yuha ilaika la yuha ilaika kene ta wanda matsala ce wanda bata kai ma a kai ta kawo ta ko amma dai ga mutane wanda ta shi ce wani ya dauka ta ya kan kamata an ce a kaza an ce kaza eh kene wanda bai kai ma a kai ta kawai shi yuha ilaika kuma ai la yuha ilaika to daga nan ma an wuce wannan inna ma annaba shi yace ni mutun ne fala ta'aqibni Allah kika mini hukuba ayyama rajulun minal mu'minina dukkan mutumin daga mu'mini azaituhu da cuce shi akan ban sani ba au shatamtuhu ko kuma na gaya mai wata magana akan ban sani ba shatam tana zo akan zagi ko gayin magana fala ta'aqibni fihi ya Allah kakka mu hukuba akan wannan abu kenan annabi ne na adda yake cewa Allah ni duk mutumin daga cikin mu'mini na mai wani cuta akan ban sani ba Allah kaka kama ni ko na ga mai magana ni kaka kama ni a wani guri ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne na tabawa wani abu ya zo ya rama sai aka samu wani sahabi ya ce ni ni Annabi ka ka taba mini wata ran da zaka wuce ka dan ka dan zungure sai Annabi ya dan jari gashi ya zo ya rama shi ko wayo ne yake so ya runguma Annabi sai ya zo na kokarin runguma Annabi yace nayi haka ne dan mu gama jiki da kai Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kaga adamu ne ke addu'a ne ke cewa ni mutum ne duk wanda daga cikin mumune sahabbai wanda na san na cuce shi ko na gaya mai magana Allah Allah kaka kama da wannan abu kenan lokacin a shahidin nan annabi yana addu'a ne ke yana daga hannu sai ya ce
قال حدثنا حليفة بن خياط قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر عن يزيد بن الأعصم بن العصمي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل
سيسا أونس ɗari shida da sha ɗaya ba jerin beki ga hannun fagin cina قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قدم طفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال اللهم حدي دوسا وأتي بهم to wannan ta hadisin ne kama abin da yake suna ma duk annabi in yana addu'a yakan ne kenan yana daga cikin adabul in addu'a in zaka yi ka daga hannunka kenan shi ma na shine ashahid da shi wannan Dufail bin Amr ad-Dawsi wani sahabi ne mai sunan Tufail bin Amr ad-Dausi sai aka tura shi gurin kabila shi kabilatu Dausi kabilatu kabila sa Abi Huraira ai Abi Huraira ba sunan shi Abraham bin Sahar ad-Dausi to kabila sa Abi Huraira ne aka tura shi ya musu wa'azin ya musu wa'azin ya musu wa'azi da irin na Annabi Nuhu shuru inni da audi ya musu ya kote ya musu shiru musu shiga ba to shine komo gida ka kuka gura annabi yace annabi wannan kabila ta dausi nayi nayi nayi nayi nayi musu musulunta ba annabi kawai yi adda a wuce gurin eh a wuce gurin sai annabi ya daga hannu da annabi ya daga hannu sai yake tsammanin me zai yi adda zai yi a wuce gurin Allah ka halakar da su ko sai annabi ya ce ya Allah ka shiryar da kabilar dausi Allah ka kasu shiga musulunci sai Allah ka su kuma suka shiga su a babu rida su har zamanin Abdurrahman bin Sa'ad ad-Dausi kenan mene yake so ma hadisi yana ma daga hannu ne shine ce ma qaddama Tufail bin Amr Dausi Tufail dan Amr ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo daga ina daga can kabila shi inda an tura shi da'awa sai ya komo me yasa ya komo yayi yayi yayi sun mai na Annabi mu faƙada sai ce ya rasulullahi ya manzan Allah inna dausan wannan ƙabila ta ta dausan ƙad asad sun saba sun saba mini wa'abat sun ki su bi musulunci fad'ullaha alaiha annabi yi roƙon Allah akan su na halaka su alaiha na yi roƙon Allah akan su halaka su fastaqbala rasulul qibla sai annabi ya fuskanci alqibla kenan yana daga cikin adab na amsa addu'a ka fuskanci alqibla in zakai kaga fastaqbala rasulu qibla sai annabi ya fuskanci alƙibla wa rafa'a yadayhi ya daga hannayen shi guda biyu bazannan nasa sai mutane suke tsammanin annahu ya da'u alaihim zai musu addu'a halaka ce mutane suke tsammanin tun da wannan sabiya ka kuka annabi zai wannan kabila addu'a ta ne ta halaka fa qala sai annabi ya ce Allahumma ihdi dausan Allah ka shiyar da kabilar daus wa bihim Allah ka kasu su shiga musulunci kuma sai a kasu da dama suka shiga musulunci kenan wannan hadisi wannan darasi ne ka ake kai ke so ka hudda ladabin ladabin adda ko ladabi na harko daga hannu ladabi na biyu fuskanta alƙibla sai ya ce
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال قحط المطر عاما فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله قحط المطر وأجدبت الأرض وحلك المال ورفع يديه وما يرى في السماء من سحابة فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي يستسقي الله فما فما صلينا الجمعة حتى أحم الشب شب القريب قريب الدار الرجوع إلى أهله فدمت فدامت جمعة فدامت جمعة فلما كانت الجمعة التي تليها فقال يا رسول الله تهدمت البيوت تهدمت البيوت واحتسب ركبان الركبان فتبسم بسرعة.
بسرعة مل- ملل ملالة ابن ملال آدم ابن آدم وقال بيديه اللهم اللهم حوالينا ولا علينا فتكشطت عن المدينة wani hadisi can baya mun yi shi ko mun yi shi a mawaɗa mun yi shi a nan ma to in ta zan fasa tashi da ke lokaci yayi kenan na wahalar ruwa ce da aka yi a madina ko shi ma dai wannan zai nuna ma daga hannu ne shi ne ce ma daga wane ne daga anis dan malik ko kale ya ce ka haɗa madaru aman wata shekara ruwa ya tsaya ka hada haka ce ka hada ai faqadna amsaka mun rasa ruwa ko kuma ruwa ya tsaya wata shekara a Madina ruwa kikke tsaya a Madina ba a ruwa shine ka hada almadar aman wata shekara ruwa ya tsaya a garin Madina faqama ba'dul muslimina ila annabi sallallahu alaihi wasallama sai shashan musulmi suka tashi wurin annabi sallallahu alaihi wasallama yawmul juma'a ranar juma'a ga wata ruwaya annabi yana tsaka hudu ba ne wani namiji ya tashi ya gaya annabi ya ce annabi gariwa ya tsaya ruwa ya tsaya zan mu halaka annabi ai addu'a amma dai ga wannan ruwa sai ya ce faqama ba'd muslimina sai shashe musulmi suka tashi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yawmul juma'a ranar juma'a kenan suka ka kuka lokacin da annabi yake hudu ba faƙala sai da suka tashi mutanen suka ce faƙala suka ce ya rasulullah ya manzan Allah ka haɗa madar ruwa ya tsaya wa ajdabatil ardu ƙasa ta yi fari ajdabatil ardu ƙasa ta yi mi ta yi fari wa halakal malu dukiya ta halaka tunda in ba ruwa dabbobi mai zasti eh a shekarar da in aka yi wannan shekarar ne da mutum yana ga tumke shi ko akwai shi ba ruwa ta baka to sai ba don to sai aka yanka ta kenan shine ce wa halakal malu dukiya ta halaka kenan sun kakuwa ko da suka kakuka fara fa ayyadai sai annabi ya daga hannayensa shine ashahid kenan zaka gane ta ata annabi me yake daga hannu yake kenan fara fa ayyadai annabi sai ya daga hannayen shi wa ma yura minas sa'a minas fi sama'i min sahabatin a lokacin da ya daga hannun shi ba a gani a cikin sama na daga girgishi a lokacin da annabi ya daga hannun nashi a masallaci na hudu ba sama ta madina babu mi ba girgije tana clear babu girgije ko daya ba madda ya daihi annabi ya meke hannayensa hatta ra'aitu baya da ibdihi har dai naga farin ibdi hamza shi kamar mutum ya haka ai kaga farin dibo haka in kai haka daga hannun kaka ai na wanda yake can gaba zai ga farin hamataka kenan da me yake hannayen nasa hatta ra'aytu mai ruwa yace har naga farin hamatas yastasqillaha yana adda Allah ka ruwa istiska kenan yana roƙon Allah ka ruwa Allah ka ruwa cikin mudubai fa ma sallai na juma'a da annabi ya fara wannan adda ai ba mu yi ba sallar juma'a ruwa yezu shine fa ma sallai daga cikin mu'jiza annabi wannan ana wani da lokacin da suka zo suka ce annabi babu ruwa a cikin hudu bai da ya yi addu'ai sama sun ga babu kome a lokacin da sai ga girgijen ya zo shi ne tafa ma sallai na juma'a ba mu yi ba sallar juma'a hatta haddai a hamma shabu karibu da da rujo ilal hali haddai a shabu saurayi karibu da wanda gidan shi ke kusan masallaci bai iya koma gida saboda ruwa kenan hatsi kenan ai ba sa tsoho wai wai daga masallaci wanda suke masallacin saurayi wanda gidan shi yana kusa bai iya koma gida saboda saboda ruwan da ake fadamat ruwan ya dawwama juma'atun har sati guda har juma'a ta gaba kenan tun wannan juma'a da kyal suka wata suka ta yi gida shi ne aika wata ruwa ce faharaji na na hudul ma'a muka hutu muke kutsawa cikin ruwa da kyal muka ta yi gidajen ba damatun juma'a ruwan ya dawwama ana ta yi har juma'a ta gaba kenan aka yi sati kwana nawa bakwai ana ruwa falon ma kanatun juma'atin lati taliha da juma'a ta gaba ta zo da juma'a wadda take bin wannan juma'a ta zo baƙala sai wannan namijin ko wannan mutanen sai suka ce ya rasulullahi ya manzan Allah ta haddamatul biyutu gida sun rushe ta haddamatul biyutu gida sun rushe wata sabar rukuban mahaya kuma sun tsaya ba a shigowa da abinci mahaya kenan masu kawo abinci gari sun tsaya ba su iya shigowa saboda ne saboda ruwa shine wata wata fasal rukuban mahaya sun tsaya fatabassama da sura sai fatabassama sai annabi ya yi murmushi me yasa ya murmushi ya ce lusur atil balalati ibn adam saboda kosawa ta dan adam kenan dan adam tuni yayi ne ya kosa kenan adam sai ya murmushi ya ga kai mutane har sun kosa da basu da ruwan sun tambaya kuma yanzu yayi ne yayi yawa shine fata basama sai annabi yayi dariya lusur atil malalati ibn adam saboda gaugawar kosawa dan adam wa qala bi yadihi sai annabi ya hodi da hannun shi Allahumma ya ubangiji hawalina gehemu kamar yawa hadar girgije haka gehemu ruwa jika gehemu jika bayan gari gehemu kenan bayan gari kawai a lokacin nan shine ce Allahumma hawalina ruwa gehemu la alaina ba a kanmu ba sai ce fata kashadat al-madina sai hadari sai yayewa madina kawai mu'jiza suna gani annabi a cikin hudu bai ce hawali na gehen gari ruwa ilal aukami zuwa duwatsu wata ruwa ce duwatsu da daji da koramu ruwa adalci haka kawai yana haka yadda ka san da hannunka zaka goge tabulu haka kawai sai haka mu'jiza sai hadari ya shahi gaba daya kenan hadari sai tsaya cik a wannan lokacin kenan shine ce Allahumma hawalina ya ubangiji ruwan nan je gehen mu la alaina ba akan mu ba fata kashadat al madina sai hadari ya yaye da ya bar madina da wani aiwana da in ruwa yayyayye ba ita ake allahumma hawalina la alaina ko yanzu ma in ruwa ya sati guda ana ta yi ita wani adda ake allahumma hawalina allah ruwa je ka bayan gari ba a kanmu ba sai ruwa yayi kenan duk wani hadisan shi ne suke kantama me wani ruwa je ka me kantama kenan duk wani hadisan da muka yau yana koya ma ladabin addu'a abinda mu koko daga farko ladabin addu'a da kai daga hannu wajen addu'a ladabin addu'a da kwai kallon alƙibla amma dai ko baka daga hannu ba baka kalli alƙibla ba addu'a ta yi amma daga cikin ladabin addu'a shine daga hannu da kallon alƙibla kuma ruwa ta farko da muka yi inda sahabbai suka ce tabi'an nan suka ce ya zamanin da muke cikin mutane da yawa suna addu'a amma dai kaɗan ne ake amsawa sai abdullahi dan mas'ud ya ce me yasa dan Allah bai amsa addu'a musmi'in da mira'in da la'ibin wanda zai addu'a dan a san an yi muka buga misali kamar yanzu na shi haji irka yin salfi na cewa muna muku addu'a ga muna kuma muna muku addu'a muna muku addu'a ina dauko hoto ina aika kenan kaga nayi addu'a ne na nuna kenan sharadin amsa addu'a kaka yi ta musulmin ka riga nuna kana yi kaka yi addu'a dariya kaka yi addu'a akan wasa kuma ruwa ta gaba ta nuna mu ko in mutum zai addu'a ya zamanto li ya'zim fi du'ai ka ka doge a cikin addu'a kenan ka kare na kanka ka gani ban kai ba muka ce ba a hana ba ka je gurin wanda yake ga yahi ka imani yahi ka tsoron Allah yahi ka zuhudu ka ce aka ramaka Allah muna barai addu'a kuma shi wannan ba sai malami ba ai a mutane ma ma zai ga mutun ga yanan sample amin civil in shi amma dai mutun ne mai kiyaye dokokin Allah mutum ne bai cin haram mutum ne mai zumunci mai kaza mai kaza mai kaza kenan wannan Allah yana kuma san kaje kace mu wani muna bara addu'a wannan ba ba laifi ne ba malamai suka ce kuma kai ma kakkare da kanka kaga in kai Allah ba zai amsa ba ko kana laifi ka yi mi ka doge ka doge ka doge gurin addu'a da wannan malamai suka ce Allah ya amshi addu'a al-iblis ma balle kai iblis dai ai shine la'anatullahi alaihi ko amma dai iblis da yayi addu'a sai Allah ya mi ya amsa ina iblis ya addu'a da yace ya ubangiji ka dakace ni kaka kashe ni har ƙarshen duniya ko sai aka ce an amshi addu'a ka za a barka kenan kaga iblis ya adda aka amsa balle ni kai dillahi da nake kenan dillahi da nake mi zami mu doge a cikin addu'a mi tai mi tai kuma mu girmama abin da zamu tambaya sai Allah ya amsa kenan daga nan kuma babbar addu'a duniya da muke ce ko san wasa muke da addu'a mu nan gaba da duk karshen addu'a ta inna da babaci duk zance ne duk karshen addu'a ta inna da babaci in inna da bababu suna ka je da gorori inna da baba karka girmama musu shine kai tawassuli sai Allah amshi addu'a duk karshen addu'a in innaka batta nan babanka bai nan sun mutu to ina abukan su wanda suka taso tare abukan babanka ka rika zuwa kana girmama su kana ba su kyauta to kamar kowace ka mata aimi hadisai a caba sai Allah ya tawassuli wannan amshi addu'a shi wata duniya ba tarin karatu ne ba ba iya lakta ne ba ba wani abu ne ba daga cikin bayan Allah wani Allah na kuma shi wani bayan Allah ne daga ya addu'a Allah sai ya amsa kuma me yasa muka ce inna da baba zamanin sahabbai an yi hadisai nan baya duk a tabi'ai in ka je ka ɗauko abin da ya yi ƙarhinka ka ɗauko ta masifa ta yi ƙarhinka sai ka zo gurin sahabi ko tabi'i ka ce ai ka ji abin da dai farko abin da yake cewa cewa yake ummuka hayya mammaka tana raye ina wancan wanda ya zo gurin na masu da ya gurin abbas ne wanda suka yi kwankiyar su kamar kwankiyar su ne suka yi ko zai zo ya su wata yarinya zai aura sai wanda ya zo kunna shi da ya kunna shi bai aure ta ko shi kuma sai yi zahi sai jemi sai ya kashe shi da ya kashe shi sai tuba ta zo mai sai zo gurin sahabi ya ce kayi wa abin da na yi shi wani sahabin bai ce mai baje ka makka je ka kai kaza je ka yi kaza ta yi ma'ummuka hayya uwarka tana raye kenan mai zagari dai ka ɗauko abin da ya kare ka koma yawwa sai malamai suka ce to ta mutu heya abokanta da 'yan uwan da wanda take wa zumunci sai ka rika sayan azumi ne suka yi turbin a tamatiri mai kana kai musu kenan wani Allah sai biya ma bukata kenan in ta mutu suwa suke gurin da ai da kai wanda suka taso tare da kai yan uwanta da kai wanda tsohuwa kana gani da tana raye da sai daudawa da sai tsintsiya da sai tuwo da kai musu ko to sai ka rika kai musu kamar wannan ita kawa kenan sai Allah ya biya bukatan ka dalilin wannan kenan shi wata ran biyan addu'a sake da muke kila addu'a kamar kadan ne ba mu san ba ko kuma diyanka ka tara su ku zamna ai kai ma ka sani saboda Allah da ɗiyan mu dai da mu Allah wa ala amma dai Allah zai amsai addu'a ta mu kamar wata muna wasa da irin abin da ya shafi masala ta addu'a musamman musamman mutanen haka kamar yanzu misali daga mutane salfi wancan wanda suka wuce wata juma'a yanzu ranar juma'a ba an ce da kai sa'a wanda in ka tsaya ka roki Allah Allah sai ya roka sai ga mutum a cikin malamin da suka wuce salfi sale sai ta tarbiyyar nashi gaba ɗaya ranar juma'a tun wajen ba Allah asar su zamna su ta zikiri tsakanin suna roƙon Allah Allah biya bukata Allah ka kasuwa Allah ka kasuwa Allah ka kasuwa sai ga Allah biya bukata yanzu ɗayan ka duka shekara bakwai shekara goma shekara sha biyu ko duka ba san komi ba kai kuma sai Allah kiyaye zance Allah da annabi kai ka kalli nan ka kalli nan ka kalli nan ko to su wannan me suka sani to ka tattara saboda Allah suna istighfari suna ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astajisu mai ayatul kursi yana karanta mai salatu annabi yana mai kaza su cewa baba Allah ka kaza ai wani malami yake cewa duk in ya shiga sha biyu ta kure mai ta kure mai ta sai in tattara diyana da kasa su Allah ya rika sa su daki falo ina so halawa da biye ran juma'a juma'a muna adda sai ga abin ya warware wanda yake bayani wani babban malami yace duk in ta kiye mai na ɗaya ce uwar shi tana raye ita yake sa uwa ta ta yi baba ya ce daga ba sai kuma abokan uwar da kuma ɗiyan shi na cikin shi ƙananan nan wanda ba su balaga ba sai ya tattara su da shakula da menene a ja ya hayu a ja salatu annabi a yi kursiyu kuma adda Allah bude Allah ka kasuwa Allah kaza Allah ka sai ga Allah ya amsa tunda me suka yi wannan yara me suka yara daga Muhammadiyya sai makaranta su zo sai wasa ba su taɓa kowa ba to ni kai shi shi shiwa ba sai adda ba to fatan dai Allah ya biya bukatun mu gaba daya kuma Allah sa mu rika yin adda Allah karba adda mu subhanakallahu bihamdika wa